أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka haɗu a wannan masallaci wanda jiya ma an gabatar da karatu da mariciki nan kusan tsawon awa biyu game da abin da ya shafi yadda ake karanta harufa da larabci domin hanya ce wadda ta kanta ne za a bi a iya karanta alkur'ani da kyau kuma a iya faɗar abu wato da yaren larabci da kyau wanda shi yaren larabcin nan da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya yi bayanin wannan a cikin ayoyi da dama mun san da haka to kuma a yanzu za mu tattauna akan wani maudu'i ina ba da uzuri saboda ba mu san wanda zai zo a gabatar da karatu ba an yi alkawalin karfe 2 da minti 30 to kuma sai aka samu uzuri wanda zai zo doka musamman yana muna sama shi yana can kasa sai da ya sa ake muna bayani sai muka wato zaburo kenan maudu'i na cin nasara a rayuwa maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske kuma maudu'i ne wanda ba wuri guda takaita ba kamar yan an ce rayuwa ita rayuwa ta shafi matakai na rayuwa daban-daban kuma ta shafi nau'uka na mutane daban-daban to shi yasa dole wannan maudu'in sai an takayyide shi domin kamar idan za mu ce matakai na rayuwa inda matakai na cin nasara kamar ana iya cewa asbabun najah fil haya kun ga akwai rayuwa ta da'iya mai da'awa zuwa ga Allah akwai rayuwa ta matar aure da mijinta alhayatu zawjiyya akwai rayuwa ta shugaba yadda zai rayu tare da talakawansa ko ba haka ba akwai rayuwa ta ɗalibi ya ɗalibi ilimi bai ci nasara ɗalibin ilimin nan shi mai neman karatu ilimi ne na addini ko ku wanda zai zarfafa ne akan ilimi na duniya akwai yadda mutum zai ci nasara a kasuwanci yadda mutum zai ci nasara in ma'aikacin gwamnati ne ya zai ci nasara a rayuwarsa kun ga ashe mutum da faɗi kwarai da gaske ko ba haka ba amma za mu yi ƙoƙari mu ɗan taɓo sassa daban-daban ina ganin cewa wannan maudu'in wuraren da za a gabatar da karatu wurare daban-daban za mu yi kokari mu ga an kakkasa shi don saboda abubuwa da dama su samu shiga ko ba haka ba don awa ɗai irin wannan maudu'i ma kamar karatu guda biyar shida ma ba za su isa ba irin wannan karatu yana buƙatar kama a yi halaka silsila mai karatu guda ɗari kan wannan domin kowanne daga cikin fanni na rayuwa ana iya karatu kansa to kaga yau ka kare rayuwar ma'aikatan gwamnati masu aikin hannu matan aure du'at asbabun najah kowanne in ka dauka aina da nashi matakai mun ji wannan da ke ko to amma za mu dauki abin da ya shafi bangare biyu ne rayuwarka kai kadai da kuma lokacin da za ka haɗu da wani kunga akwai rayuwa ta niyya zan yi in ci nasara kuma ya zan yi in mun haɗu da wani domin abin da yake ba mu wahala a ƙasashen musulmai ƙwarai da gaske shine yin aiki tare da wani za ku ga saboda kowa ta kansa yake yi galibi to ya yin nasara idan zai yi aiki shi kaɗai idan da za ka ce za ka yi aiki da wani to matsala za ta ƙaru yi adadin ku na ƙaruwa adadin matsalar ku yana ƙaruwa domin za mu ga cewa mafi yawanci inda aka bar mu kasashe na afirka da kuma kasashen larabawa shine al'amalul jama'i yan an ce za a yi aiki na jama'a to matsaloli ba za su ƙare ba saboda kowa yana da matsala a rayuwa kowa yana da uzuri a rayuwa to rashin fahimtar haka ni na kasa barin nau matsaloli na kasa barin nau uzurra kai ma ka kasa barin naka uzurra to yaushe za a yi aiki tare ba zai taɓa yiwa ba shi yasa galibi a nan kasashen mu wanda ke cin nasara wani lokaci shine wanda yake yin aiki a matsayin aikinsa shi kadai zai yi makansa tsari ya ce ga hanyoyin da yake son ya bi ba sai ko muna fahimta ba kenan in muka ce za mu ɗauki wannan maudu'i ba abincin karatu ɗaya bane ko biyu ko uku ko hudu mai son har da alkur'ani wata mai matakai zai bi ya ci nasara mai son ya zama malami na tafsiri wata mai matakai zai bi mai son ya zama malamin hadithi kaifa takunu mufassiran kaifa takunu qari'an kaifa takunu mudarrisan kaifa takunu mudarrisan najihan ban mu ƙara najihan ina fata ana fahimta ta kenan wanga maudu'in yana da fa'in da da za ka ɗauki matakai na ɗalibai da malamai da wani abu don can maudu'i ɗari ma sai su ƙare baka ƙare ba na yi wannan ne saboda mu buɗe ƙofa ilimi abu ne wanda yake kullum ana son ka gane yana da faɗi don fahimtar maudu'i yana sa ka ka ƙara ma maudu'i tsawo gajeruwar fahimta game da maudu'i yana sa wani ka yi ma maudu'i gajeruwar fahimta shi yasa da'iya in bai da wato fahimta ta yadda ake tsawaita maudu'i ko a faɗaɗa shi sai ka ga nan da nan da an ba shi maudu'i minti 40 30 sai ga lokaci ya ƙari in an kuma ga lokacin bai ƙari bai rasa yadda zai yi sai shi kuma kufe kole shi ɗebo cikin wani maudu'i shi haɗa daga nan za a gane cewa abin da ya shiryo mu wannan maudu'in ya ƙari yanzu ya ɗan fara ɗan ɗaɗɗebowa ne shi na maho kafin lokaci ya ƙari ya samu ya sauka wani kuma ce kai shi baki abin da shirya ya ƙari mun fahimci wannan da kyau ko da haka yana da kyau a matsayinmu na masu gabatar da karatuka mu fahimci wannan a yanzu nan zan ɗauko waɗansu daga ciki su kaɗai ne za mu magana kansu amma insha Allah za mu ci gaba kamar wasu gidajen rediyo da muke da karatuttuka da waɗansu wurare da muke da karatuttuka insha Allah wannan maudu'in za mu ƙara ɗan faɗaɗa shi kuma zan yi ƙoƙari ne in kawo abubuwan da sun shafi kowa ma'ana galibi akwai abin da ake kira alƙasin almushtarak kamar abin da ya haɗa to shi ya fi haɗa mutane da dama cikin karatu da ka ɗauki fanni ɗaya in ba ɗalibai ne za ka yi ma bayani ba nau'i rukuni na mutane ɗaya misali idan da a ce yanzu zan yi magana ne gaban ma'aikatan gwamnati su kaɗai to sai yi maudu'i wanda shafi ma'aikatan gwamnati kaɗai idan da zan yi magana ne kan ɗalibai na ilimi kaza zan yi magana ne kan abin da shafi wannan ilimi to a bayan zaman to akwai mutane daban-daban to wani lokacin dole sai an za a cilastu na a ɗauko maudu'in da kowa zai samu mi zai zama na shirin mun fahimci wanda kyau ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabata Allah kuma ya bamu ikhlasu da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya nukta ta farko idan ana son a ci nasara shine za a yi takdimu takdimu maslahatil amma ala maslahatil khassa a gabatar da intere general wato maslaha wadda ta shafi jama'a akan intere individual ko personnel duk al'ummar da za ta samun ci gaba a rayuwa to dole sai ta yi haka duk al'ummar da ba ta ɗauki wannan ba to babu zancin nasara gari ta sai mu ba da misalai idan muka dibi annabawa da'awarsu shine galibi suna kula da interior general kun ga tauhidi a ta Allah shi kadai yan tere ne na kowa da kowa shi yasa duk annabin Allah idan ya zo zai fara da mi tauhidi kuma haka nan bane wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا باب من أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تدعى هكا idan ana son a ci nasara a cikin tafiya to sai an tsarkake mu mutane a kidarsu matukar shirka za ta yaɗu cikin al'umma ba wucin nasara ga wannan al'umma domin ba za a samun nasara ba daga wajen Allah subhanahu wata'ala zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum kaga Allah shine majibincin lamarin muminai kafirai ba su da matakincin lamari wanda ko an ka ce bai da matakincin lamarinsa babu nasara tare da shi kuma sai kayi hattara don kalima nan ta maula an ce kafirai ba su da matakincin lamari kuma la annafiya ce lil jinsi ta kore dukkan jinsin wani waliyi matakincin lamari to kuma ga alkur'ani yana cewa thumma ruddu ila allahi maulahumul haqq za a mayar da su zuwa ga maulahu to kalima ta maula sai ka gane akwai alwilaya al'amma akwai alwilaya al'khassa alwilaya al'amma shi ne wilayatu tadbir wilaya ta tafiyar da al'amura wannan ta shafi kafirai ta shafi musulmi wilaya al'khassa to wilayatun nasri wata aiki wato jibintar lamari wanda ya shafi karfafawa da taimako wannan sai mumini ke samun sa kakkaci cikin alkur'ani akwai tuka da walwala ko tuka da walwala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut kuma yace ba su da wali kuma yace wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yace faqatilu kuma a cikin suratul nisa awliya ash-shaytan to ashe suna da wali to amma kuma wanda shedan ya zama to waliyin sa ai bai da wali don waliyin banza ne wali ne wanda in waya ta taho gudu zai yi ya barka ya barka a duniya ya barka bi a lahira ko ba ka dambari wa yau mai azdu zalimu ala yadai ya kulu ya laitani ta khaftu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila shedani na mutum da aljani in wuya ta zo gudu shi kai shi barka khazuri wanda zai barka na fata an fahimci ya yarbe ka lokacin da kake da bukata haka yi ma ƙoraishawa lokacin da za a yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu labarin wannan ƙarara a cikin suratu Ibrahim cikin suratul an'am afwan cikin suratul anfal afwan wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibai sai sakai كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كما هكا الله هنا زي يقول يا برس أتكن سورة إبراهيم الله يجي تيوا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم dole ayoyin alkur'ani kai musu irin waccan fahimta ta abin nan zamanin yanzu turawa suna nan sun dukufa su kawo matsaloli cikin alkur'ani da hadisai ilimi ne mai muhimmanci aljam'u bain nusus in baka san shi ba za a kada ka cikin matsala yanzu ka fara zuwa da gudu a rasa da inda ya samu asali mun fahimci wannan ko to kenan ashe tauhidi shine abu na farko wanda za a yi a ci nasara duniya da lahira matukar babu ingantatta aƙida to taron banza ne saboda maslaha ce ta duniya ta hada idan waya ta zo kuwa ta kashe sai amma idan ya zama to an gina entere akan wato aƙida to za a ci nasara don haka da yawa daga cikin masu da'awa muna fama da wata matsala kullum in muna aiki abinda muke so muga mutane sun yi yawa ba a nemi haka gare ka ba Allah ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'mini in ka dauki alqur'ani da kaji an hadi masu yawa to babu abin kwarai alif lam ra alif lam mim ra suratul ra'd تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كما كان بني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ما سوى أما أنك أنك قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون أن قال لكم ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم شيسا in an fara aikin da awakun gani sai aga mutane kaɗan yanzu nan wurin wa'azi muke ba a biyan ko dala kyauta ruwan Allah amma suka iske mutane sun yi karamci wajen kokowa da kwallo ko ba haka nan bane sai an biya kuɗi kuma ba amfanin duniya ba da lahira sai dai cuta ta duniya da ta lahira idan mutum ya shekara dubu ɗari kai na ƙara wasu dubu ɗari sun zan dubu ɗari biyu na ƙara dubu ɗari uku sun zan dubu ɗari biyar kai na ƙara wasu dubu ɗari biyar sun zan miliyan ɗaya mutumin da ya shekara miliyan ɗaya na kallon balo ko kwallo ni zai samu wani diplom za ba shi ya baka rayuwar shi ka aji aikin gwamnati ka aji sana'arka ka rufe shagonka in dan a taba ne ya aji ya je ya biya kuɗi ya shiga runwa da ya kallon kwallo to inda shaidan yake biyan kuɗi za a yi kwallon nan sai a ƙare ba daidai ba in filin kwallo ne a ƙare da rikici a ƙare da faɗa a kashe waɗansu ma a tattaka waɗansu a ji ma waɗansu rauni saboda mi saboda aikin shaidan ne ka biya kuma ka ci bala'i mun fahimci wannan shi yasa wai don an ci za aikin allah kaga mutum goma sun zo kada ranka ya ɓaci mutum guda in yana tare da kai da kyakkyawar zuciya ya yi dubu waɗanda suke tare da kai da zuciya ne kada mu damu da yawa idan aka gina alaƙa akan tauhidi kaɗan-kaɗan za ta yi albarka wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau don da yawan mutane sun fara sai shiɗin yadda sa kai ke kuraje bai mutum biyar da sun ka zo a mutum biyar kana wasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai dora tashi alƙiyama ba kowa tare da shi har mata in shina da bata bi shi ba ƴaƴansa ina da su musu bi shi ba annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atamut taslim sai da ya shekara 950 yana wa'azi aya ce ta alkur'ani ba wai hadisi bane balle dan qur'ani ne ce bai yadda ba walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kaji ko amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ɗan kaɗan ne suka bi shekara 150 nawa kai shekara nawa kai kana wazi sunna ma yau shi ka gane sunna ka shi sai ka ce mutane sun kiban gaskiya a ba haka nan bane mun fahimci wannan da kyau to ya kamata mu rike wannan da kyau ba yawa ake so ba mai kyau ake so in ana so a ce nasara wato bambancin mu da turawa kenan kasashen larabawa kasashen afirka da alkamiyya da alkaifiyya la quantité et la qualité mu la quantité take jan mu su kuma la qualité take jan su shi yasa galibin kasashen su kullum ana kula ne da mutumin da zai kai al'umma gaba muku abinda aka so a tara mutane da kattan kaddara a yi kiɗi a yi kuwa da karuwai kuwa shi wace shi ke nasi a ci an ci gaba ina an ka ci gaba an dai hayaniya an ƙari mugu abu mai arfan banza to wannan na farko ce intere general kullum in kana gabatar da maslaha ta jama'a akan maslaha ta mutum daya to kai ne zaka ci nasara a rayuwa wannan shine mataki na farko wagga matsala ba ta tsaya ba akan masu da'awa ba ta tsaya ba akan 'yan siyasa ba ta tsaya ba akan masu jagoranci na gargajiya sarakai da hakimai da sauransu ba ta tsaya ba akan malamai ba ta tsaya ba akan iyaye ta shafi kowa da kowa duk wanda ka ga ya nasara a rayuwar shi yana kula ne da intere general kun ga waɗansu malamai sun shigo suna aikin addini amma matsalar mu da su kansu na suke sun su gina ba al'umma ba yau da gobe yau da gobe sun samu arziki sun samu motoci amma ƙarshe ya al'amarin su kasance allah ya rubuta tafiyar ƙarshe malaman da suke da'awa don saboda al'umma ta ci gaba za su fara ne wani ko abin hawa bai da za ka iske waɗansu daga cikin su mallaki dukiya wanda suke taimaka ma al'umma kuma tare da cewa suna tare da al'umma za ku ga shugaba wanda yake kura da al'ummarsa entire general duk abin da zai taɓa al'umma ba zai da shi ba muna fahimta da kyau amma za ka ga wani shugaba abin da ya dame shi kan shi ‘ya'yan shi ƙabilar shi yankin shi wannan shugabanci bai taɓa ƙurewa ba saboda lokacin da kake jagorancin mutane amma kai kanka ka sani to ko kana sama sai an yi ƙasa da kai in ka gaba a yi ƙasa da kai ba ba lokacin da kawai ake jira don kowa na nan rike da kai wannan shi ne kamata mu fahimta an gane ko cikin gida uba in kana son ka gane wannan yana kula ne da entire general ya kula da uwa in mata bi gare shi ya kula da su in uku ne in hudu nauyi na kan shi ana gane ni in yana da 'ya'ya sun su sittin ne duk dai abin da zai kai kowa yake tunani amma uwa idan su biyu ne kowace mace 'ya'yanta sun ka dame ta illa man rahimallah in uku ne kowa ɗayanta ta sani kowace daga cikin su 'ya'yanta ta sani in hudu ne haka sai ka ga rayuwa a tarwace take iya kuma in su sittin na kowa wadda ta gina gani shi ke ba ko uwa ɗaya uba ɗaya ake yanzu kai da kanka ka san lamari sai dai abin da hali ne ka yi son in ba ka da lahiya ka taika nemi ramcin bashi wajen wani wanda baka sani ba daga to wajen wanka uwa ɗaya uba ɗaya da abin da zai gaya ma shi ke kara maci illa man rahimallah ban ce duka ba to kenan shi yake sawa kuke ganin da an ce uba ya mutu mai kula da entere general mai biyan takardar wuta ga kowa mai biyan takardar ruwa ga kowa da ya kai ƙasa shi ke nan sai kaga an hidda ƙoha can an hidda ƙoha can an hidda ƙoha can an hidda ƙoha can yanzu intérêt individuel ne ko personnel kowa ta kai ne ta shi kai to yanzu muna da irin wannan tunani a gida fami ta kasa kula da intérêt ta general za a samun na unguwa za a samun na gari za a samun na jiha za a samun na ƙasa ba su taɓa yiwa ba mu taɓa yaudar kanmu akwai abubuwan da su ne bars ko mu ce best da english su ne baz na gina rayuwa shine kula da intiri na al'umma yau kasashen larabawa da kasashenmu na afirka illa man rahimallah duk shugaban da ka gani ba ta ba ta al'umma ta yake yi ba yana kula ne da intirin shi shi ko da za a hallaka mutum miliyon nawa in dai zai tabbata akan kujera to su halaka ina shugaba za ka ga ma'aikatu waɗanda ake ba mutane jagoranci duk wanda ya kai baya zai yi ya inganta ma'aikatar da yake aiki ba don saboda na baya su amfana ya yi son shi wawashe abin da annan ma'aikatar ta kasa aiki ya kashi shi shi amfana ya ji daɗi da shi da matar shi da 'ya'yan shi in yi so jikokin shi in sun taso su iske bala'i ba abin da ya dame shi to don haka ‘yan uwa musulmi mu daina yaudarar kanmu annabawa abin da sa kuka ganin an yaƙe su saboda sun ce a gabatar da maslaha ta al'umma akan maslaha ta mutum guda shi yasa kuke ganin duk annabin da ya zo masu fara yaƙar shi da duk wani malami na gari masu fara yaƙar shi da kai mutumin da ko ba malami bane in kaga ana yakan mutum nagari ba dan yayi wani laifi bane ko ko yana son ya kawo banna a'a ya ce a kula da maslaha ta al'umma a bar ta zancen mutum guda shi ko mai kuɗi kuɗin shi ya sani yadda kuɗin shi za su karuwa mai mulki mulkin shi ya sani yadda zai faɗaɗa mulkinsa kai kai na kake zancen wani ya kwana da yunwa kai kai na kake tunanin a gina gidan marayu kai kai na kake tunanin a taimaka ma masu rauni akwai muna ina mun shi da waɗanda za a zo a ce an ƙona gari guda gaf a cikin wata ƙasa turawa in kakkashe musu mutum guda ku diba ko 'yan ta'adda da ake cewa 'yan ta'adda na ƙarya da ake kirkirawa baturi guda ake kashewa sai duniya ta yi wata guda ko shekara guda tana shi amma munin yanzu garuruwa ake zuwa ana shafewa shafewa a kone su a karkashe su manya hajjari zai ba a bari amma wani na can kwanci shi in ba waɗanda dama suna da rushin al'umma ba to don haka nan da muke ganin kanmu musamman masu da'awa allah ne ya zaɓe mu saboda mu kula da ni da abin da shafi al'umma in ka dibi mutanen mu kowa abin da ya sha mai kai ya zai yi gina gida ya zai shiga mota mai kyau ya zai yi aure mace mai kyau ya aje kuɗi cikin kont bai da matsala ya za a yi in yi bai da lafiya ya kai turai ya yi magani ko kasashen waje bakin shi kenan in dai da ta tsaya haka yana ana so duk abin da iya gindi ba to kun ga in wannan ciwo ya yi katutu a cikinmu a bar mu ɗaya da wanga ciwo babu inda za mu ci gaba duk wanda zo ci za mu ci gaba ƙarya ce yake yi muna mun fahimci wannan da kyau wanda nukta ta farko ce kuma na ga alamun za ta ɗaukar lokaci mai yawa aje ta zanyi na yi gaba nukta ta biyu sai takdimu bina'ir rijal ala bina'il ahja takdimu bina'ir rijal ala bina'il ahja mu gabatar da gina mazaje akan gina gidaje ya an ce ahjar ai dutse ne ma'ana ko gida da dutse ake yin shi don wani zai ce mallam bindi ka ce ku youtube kuma ka ce gidaje ko ba haka ba ma'ana idan muka dibi tsarin kasashenmu na afirka da tsarin kasashenmu na larabawa abin da ya hana mu ci gaba kullum muna kula ne da yadda za mu gina wasu abu na gidaje ko mu gina gidajen likita ko ko mu dai wani gini mai ban mamaki ba wai bai da muhimmanci ba ya an ce takdim ba an ce a watsar da wancan ba a'a gabatarwa ake zance gina makanka gida ka zauna da kai da 'ya'yanka yana da kyau ko bai da tarbiyyantar da 'ya'yanka su zamanto nagari yana da ke ko bai da to wanne ya kamata a gabatar su eh tarbiyyantar da 'ya'ya to wanne muka gabatar su a yanzu a yanzu na rayuwar da muka yanzu in ka yi rusheshen gida ka samu mata masu kyau ka watsa to in suna so su aiho makaman nukiliya ba abin da sha maka kun ga matsala to matsala ce da ta shafi talakawa ta shafi gwamnatocinmu ana ƙoƙarin a gina makarantu daban-daban yana da kyau shin an yi ƙoƙari malaman da za su karantarwa an samu ingantattun malamai turawan da muke gayyata su gina muna manya-manyan wurare da ba su da ilimi da ba za su iya gina wannan abin ba to kenan ilimin shi ne gaba da a ce mun gina gidaje a mu yi ƙoƙari mu samu anjiniyar mai gina gida domin shi anjiniyar zai iya gina gida ɗari amma in ɗauko shi muka yi muna guda muka bashi kuɗi ya tashi ginin ya tsaya yau ƙasar saudiya kuna jin an ce za su gina wani birni za a kashe masa dola na amurka biliyan 600 sisan miliyar da dola birni ne za a gina wani duniya ba bai da shi na ƙasaita da jin daɗi ba wai ta fuskar girma ba tun akwai garuruwan da sun fi shi girma kilomita 130 wannan birni in an gina shi ana ganin kamar an yi wani kokari banza masanan waje na suka gina shi duk abin da ya lalace shi an kira su al'ummar da ake son a gina ma iliminta bai kai yadda za ta amfanuwa da waɗannan gidajen ba birnin ana gina shi ɗan shekaru kaɗan suka iska duk ya rubuce saboda babu ilimin tafiyar da wannan abin mun gane wannan mu dawo mu aje gwamnatoci mu haɗo wajen ayyukanmu da addini saboda ba su bai zamu yi ba muna gina makarantu kowa mu ginawa muna gina masallaci kowa ginawa masallaci nawa aka gina babban masallaci amma kuma limamin da ke ba da sallah ko fatiha bai iya ba yanzu wannan gina al'umma ne mun gina makarantu masu yawa amma malaman da ke karantarwa su kansu ba su gina ba balle su gina wani makarantu ne na zamani na islamiyya makarantu ne na zaure waɗanda ake yi na karatun allo sai a tara malami guda sai a ba shi yaro 500 sai a ce karantar da su in sun shekara goma ba su iya koyi ba sai a ce mallamin can bai da kokari kai mutum 500 suna maka taraci da kuwa wani da kasan ya karanta da kuma da nema in an dauko bulala sai su ce wee mallan ya wuce da bulala in an ga mallan ya dawo wee shi kenan ta ta ta ta ta ta ta ta ba wanda ake jin mi yake karantawa ta in sun dan kama girma ne za a iya cewa zuwa daga ɗalibai ne wanga ya yi rubutu ya zo ya saurara malam ya jiya amma galibi ina ya kamata a ce inda har ilimin addini da muhimmanci gare mu to a rinka hankalta mu kowane malami a bashi daidai adadin ɗaliban da zai iya ɗauka to amma saboda karatun bai da muhimmanci gare mu su yaran muna tura su ne ba don su yi karatu ba so na ba mu da rikicin gida su fita inda mallam kuma mutane lafiya a samu aito wai su inda an ka ta inda mallan ya rike yara an ka samu an ka to bukata ta biya su iya karatun da kasu iya karatun uwa ɗai uba ɗai da haka muke sun mu samu wasana shi yasa kowanne koci sai an kula da shi ka kula da gina shi ɗan adam ɗin karan kansa sannan ka ta zuwa ga ginami ka ta da zuwa gini gini manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya shekara goma sha uku a makka abinda yake kokari ya gina mutane akan tauhidi ya samu mutanen da za su taimaka ma addini sai da an ka zo madina an ka samu damar da aka gina masallaci wanda za a aiki to amma yanzu ga ong ong na kasashen musulmai sun shigo suna gina masallaci allah ya saka musu da alkhairi suna gina makarantu allah ya saka musu da alkhairi wace ong ce ta yi masallaci ko mu ce organization ga wanda bai jin faransanci ta gina masallaci ko makaranta ta ɗauki nauyin malamin da zai karanta shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar a samu waɗanda suka ginu wanda za su rike makaranta to an gina makaranta an barta wa zai karanta an gina masallaci an dai an bar shi wa zai ba da sallah mun kula da wannan janibi babu to ina cin nasara ke gani sannan kuma muna ƙoƙarin gina gangar jiki mu bar ruhi ni a gina gangar jiki aljism dan adam yana da bangare manya guda biyu aljismu war ruh kana da jikinka gashi ne wanga jiki gashi kuma akwai ar-ruh kowanne daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu yana da mutatallabat abubuwan da yake da bukata jiki in an ji yunwa yana bukatar tuwo shine isansin tahiya in babu shi yanzu tahiya na tsayawa da ruwa jiki na bukatar sutura jiki na bukatar mota ta hawa jiki na son ya hau jirgin sama jiki na bukatar ac yin akwai hali ko fanka ko humidificator duk jiki na da bukatar waɗanne idan muka tashi yi wa ‘ya'yan tarbiyya duk wanda ne muke kula da shi ya za mu samu musu sutura mai kyau ya za mu samu musu gida mai kyau ya za mu sa su cikin kondisiyon amma sai mun ka watsar da janibin ruhinsu musamman gidajen masu wadata da gidajen masu mulki da gidajen manya-manyan ma'aikatan gwamnati babban abin cikin kokari dai 'ya'yansu dai kaso wahala game da rayuwa ta duniya amma sai ka iske kato har turai ake biya mai kuɗi na karatu amma bai sallah ba bai ma sallar ba su damu ba to yanzu kana da ɗiya maza balagaggu da mata balagaggu sun balaga kuma ba su iya karatun alkur'ani ba su iya sallah ba yanzu da a ce ka bar musu duk gidajen duniya bi kai ka rusa kanka shi yasa kuke ganin abinda ake bar ma waɗannan yaran na dukiya mai yawa da an mutu an ba su shi ta yi kwana biyu ka dawo sai kan abin mamaki saboda ba a gina ruhinsu ba sha'iri ke cewa ya khadimal jismi kam tashqali khidmatihi a tatlubur ribha fi ma fihi khusrani alaika nafsaka ko ko aqbil bi nafsika ko aqbil ila nafsika hadhib an fada'ilha fa innaka bin nafsi la bil jismi insan yace ya khadim al jism ya kai mai majiki hidima kai dai komi cikin ka tuwo abin sha riga mota ac duk da wani abu wanda jiki zai ji daɗi shi da kake ma hidima yace kam tashqa da khidmati so nawa kan wahala kan rasa mutuncinka saboda gina jikinka yau in dai al'amari ya shafi addini babu ɗaya duni ba amma yan harkar duniya ce sai kaga mutum yau sallah sallah in liman ya zo yi sallah minti biyar ma yan ana jiran liman tsuki ba san ko guda ɗau za a yi ba amma mutum ya yadda wajen neman duniya ya wajen jeji saboda neman kwantara a yi shekara guda yana zuwa yana jiran shi yana ce mai babu babu babu babu hankali shi bai tashi liman ya yi minti biyar ko uku yana kan hanya ba wai ya manta ba ne amma aka ba tsoki amma sai a ce wani wato wani dan siyasa zai biyo ko wani bature zai zo sai ga mutane tsaye sama hanya tun karfe tara har karfe daya har biyu ma wani lokaci suna jiran ya biyo daga musamman kuma bai san su ba a tatlubur ribha fi ma fihi khusran in ji shaka yanzu kana neman riba ga abin da babu komai ciki sai hasara ya ce to alaika nafsaka kan makanka ko aqbil bi nafsika ka fuskanci rayuwarka ko aqbil ila nafsika ka koma ma rayuwarka ka fuskance ta haddid an fadailha ka tace mata dabi'o'i na gari fa innaka bin nafsi la bil jismi insan domin kai da rayuwar da Allah halicce ka kake dan adam mai kima ba jikinka ba girman jiki ba shi ake hankalta ba ba inna allaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum to wannan shi ne yanzu matsalar da kasashen mu ciki ana gina jami'o'in ana gina makarantun ana gina masallatan amma kula da waɗanda za su kula da su an watsar da shi shi yasa abubuwan kullum bayan suke saboda shi dan adam din da yafi muhimmanci ba a damu da shi ba kuma shi ne yanzu bala'in da turawa suka shiga fifita abin duniya akan dan adam shi asanadiyar makaman da suke yi shi asanadiyar sai da makamai shi asanadiyar taimaka ma 'yan tawaye shi asanadiyar sai da jikin dan adam in ya mutu ko su kashe shi saboda a sai da naman shi ga waɗanda suke da buƙatar gaɓoyinsa an fifita mi abin duniya an fifita jiki akan ruhi shi a sanadiyar halin da duniya take ciki a yanzu wannan lukta ita ma na bar ta haka na yi gaba lokaci bai da yawa lukta ta uku idan mutum yana son ya ci nasara shi ne kaifiyatu ta'amul ma'al akhta ya zan yi mu'amala da kuskure nan ne muke da matsala kwarai da gaske ba kuma wanda zai fita sai wanda Allah ya yi marhaba Allah sai ya bude cikin su kuskure kala biyu ne akwai kuskure wanda kake yi akwai kuskure wanda waɗansu suke yi ga ɗabi'ar ɗan adam Allah ya halicce shi mai yin kuskure ne ɗan adam ya yi kaɗan ya ce shi ba yin kuskure kowa yi shi ƙarya yake yi shi ba yin kuskure da kaɗin mutum ya ce ba yin kuskure to inda babba ne ba a zaɓura a ce babba ya ƙarya gaban mutane ko yaro uban shi ya karya cikin mutane ya ce kai baba kai baba sai ya shi magana ce bai ce ba karya kai baba ya ce kai baba kuskure kowa yana yin kuskure shi ya saba cikin surutul bakar kudi ba rabba da lato akhidna ibn sina au akhtana malamai da suka zo suna tattaunawa akan mas'ala ta kuskure ita take kai mu ga al'isma wanda an kare shi daga kuskure sai malamai suke cewa wato annabawa annabawa don daga nan take tasowa shi suna kuskure ko ba sa kuskure wanda su malamai suka ce annabawa ba sa kuskure masu mai kat waɗansu malamai suka ce a'a annabawa suna aikata ƙanƙanan kuskure ko kuma su yi ishtihadi su ga wani abu ya dace su tafi a kan shi sai nasu ya zo ya nuna musu ba shi ne a mafi dacewa ba muna fahimta da kyau wasu kuma wata aƙida da akwai ana kiransu alhashawiyya ku rike da kyau akwai wani littafi alfarqu bainal firaq na imamu al-baghdadi kai ku rike da wannan littafi sannan akwai wani littafi alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd 'ala al-mukhalifin doctorate da aka rubuta a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dr yusuf rasamat dornof sannan ka nemi wani littafi al-mawsu'a al-muyassara fil adyani wal ahzabi wal firq al-mu'asira mujalladi biyu ne kaga aqidodi daban-daban daban-daban da shubuhohin su da yadda ake musu ranci kakka zamna sake da ido wani mai wata aqida shi zo yanzu ya mushi gaba da kai don zai zo ma da shubha ka kasa yadda za ka yi hashawiyya sun ka ce hashawiyya sun ka ce ai annabawa ma suna kafirta kak maudu'i ne mai faɗi wanda a yanzu in munci za mu doke shi ma da sai lokacin ya kare ba mu samu karewa ba mi an hujja su sun ka ce Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa kaji annabi adam ya saba ma Allah sun ka ce annabi Musa ya kashe mutum fa wa kazabu Musa fa qada alayhi annabi Yusufa ya yi hannu zuwa ga wannan mata wala kad hammat bihi wa hamma biha annabi suleiman an jarrabe shi wala kad fatanna suleiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma ana da sauran irin waɗannan ayoyi kadiba cikin littafin ash-shafa na qadi iyad zaka ga ya kawo bayanai kan wannan matsala da yadda ake raddi akan ta a gurguje gurguje a gurguje sai suka ce kai annaba muhammad ta haita musulunci suna yi suna yin shirka mi a hujja su suka ce allah ya ce qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا sun ka cikin za mu fitar da kai ya kai shu'aib da kai da suke tare da kai daga garin aulata udun na koko dawo to ya an ce mutum ya dawo ya taba ya taba zama kana nan zamani sai a kawo ayin qur'ani ka ce a'a shi har ka ga kakana kakana ba sai ka kuma bincike ba kana zama hakan ga sakaga suka ce kai ban rika jima a cikin surtu ibrahim allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim li rusulihim ba shu'aibu nan li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina ko ku dawo suka ce shi sun taba kafirci ni zaka ci ko qur'ani ne ko dan qur'ani ne sai malamai suka bada amsa suka ce wasu daga cikin malamai suka tafi cewa shi fi'ili na ada kafirai sun yi amfani da shi na mimbabin taklif ma'ana annabawa suna da magoya baya to tun da annabi yana da magoya baya sai an kai rinjayar da ɓangaren magoya bayan shi a kan shi tun da shi shi kaɗai ne misali shi yasa sun ka ce aulata udunna kiran ba da annabin ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a amin babin tamwi ya an ce a tamwihu da ta'un da limun da wawun da ya'un da hababba tamwi suna so su kawo shubuhani su kwaba gaskiya da ƙarya ma'ana sun san annabawa ba sa shirka amma saboda sun da ai su ma sun taɓa yi shi yasa suka kawo wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da sun ka ce aulata udunna fi millatina min babin tawanni suna zakon cewa annabawa sun taɓa yin shirka fito ne suke yi saboda kafin annabawa su yi da'awa ba a san aƙidar su ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a shi fi'ili na ada kala-kala ne akwai ada ya'udu audan ya dawo raja'a akwai ada ya'udu idan idi ya dawo don duk shekara yana dawowa akwai ada ya udu iyadatan ya je ganin marashin lafiya yanzu cikin sahih hadisi na sahih bukhari maritu falam ta'udni ko ba ka da bane ya ce kai fa'a'uduka wa anta rabbul alamin na rashin lafiya baka je gani na ba ya ce ai ai bawa na yayi rashin lafiya hadithul qudsi da ka je wajen shi da ka sami da can ko ba ka da bane akwai kuma ada ya'udu audan sara ya kasance laraba suna cewa ada tinu hajaran ƙasa ta kasance dutse ba wai ana nufin wato can asali ba an gane ko ada tinu hajaran ƙasa ta koma dutse ba wai ana nufin dutse ba ne yan narke ya koma ƙasa sannan ya sake koma wa dutse nawa ka sani cikin waɗanda ma'anoni kan makanka to shi yasa wannan akhta zance mafi inganci annabawa waɗansu malamai suka cewa suna yin sagha'irud dhunub allama waɗanda aka ce ƙananan kuskura kurai amma ba sa yin kuskure a cikin isar da sakon Allah sai dai kuskure cikin al'amarin duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina mutanen Madina suka tambaye shi shawara kan yi madabino kilili ta'birun nahl ya an ce ta'bir da alhamza ne ba ta'abir ba wancan ba da ta ta'abir ta larabci da alhamza ai ɗawabi horon namiji na dabino a kai mamace sai ta ba da 'ya'ya masu kyau to in ba 'ya'ya dabino irin wannan ba ba ya 'ya'ya da kyau sai ya ce musu a'a ba sai sun yi ba sai aka zo dabino bai yi 'ya'ya ba masu kyau suka ce to kaka ya ce a'a antum a alamu bi muri duniya ku game da al'amarin duniya kuna isu yi kuskure ko kuma su zo su ce ga wani abu wanda za a yi amma sai nasu ya dawo ya ce a'a wannan abin ba shi ne ya dace ba ga wanda ya dace a yi mun fahimci wannan to kuskure abu ne wanda ba wanda baya yin shi a duniya sai dai yanzu mushkila ya zan yi mu'amala da kuskure na ni karan kaina sannan ya zan yi da mu'amala da kuskuren wani ni in kuskure na ya bayyana ni gane na yi kuskure kafin ma wani ya nuna min sai in gyara ko in nuna in addini ne jama'a wuri kaza na yi kuskure wuta ta mutu gudu mun fahimci wannan a yau mun je wani gidan rediyo na tambara mun yi karatu bayan mun yi karatu nan mun ƙari galibi ina yi karatu ina sauraren karatu wani lokaci ko ina tuna matsalolin da na faɗa bayan mun fito sai tuna cikin bayanin da ni akwai kuskure mun kawo wani hadisi da yake cewa na sahihul bukhari na faɗi cewa imamul bukhari ya fitar da shi amma ba shi kaɗai bane hadisi na abu huraira حفت الجنة بالش... بالمكاره وحفت النار بالشهوات حديث للي بخاري يكاوش أما لفظ بخاري لمسلم حجبت الجنة بالمكاره yanzu wani ɗalibi in yajiya sai ce to kai kaji ya taɓa kaɓanna alhali ma'ana hadisin akwai cikin bukhari da musulmi amma lafazin ne ba na imamul bukhari ba muna fahimtar wannan sannan ita riwaya ta bukhari da muslim ta abu hurera ce ita ce wacce riwaya ta ibn hibban ce ta anas bin malik sai ka gyara dan adam kake kayi kuskure to duk wanda ya saurari wancan karatu na yi kuskure kuma na gyara akwai matsala kuskure na biyu akwai hadisi da muka kawo ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir hadisi na abu hurera cikin sahih muslim sai kwakwalwa ta hudu ne sai ce imamul bukhari ya fitar da shi yana cikin sahih muslim ko bukhari ya fitar da shi ko muslim ya fitar da shi ai hadisi ne ingantacce amma ko tun da bukhari ban ga ya fitar da shi ba ko da ya fitar da shi to bai dace in ce mutum da ban ganin shi ba sai in ce imam muslim ne fitar da shi to musulmi da kasashen afirka akwai abin da ake kira at-ta'allumu bil akhta idan na yi kuskure ba shi ke nuna ba bai iya ba saboda su mutane suna da wata al'ada nasararka ba ta dame su ba amma kuskuren ka ne ya dame su shi ne ciwon da ya samu da dama daga cikin ɗalibai sai su ce malam wada ya kuskure wuri kaza yaushe mutum ga karantar da alkur'ani ko tafsiri ko sahihul bukhari da muslim da tirmidhi da ibnu maja da abu dawuda sai kai littafi akhta'u malam wani mutum ya karantar da hadisai dubbai sai ka ciro kuskuren shi guda 50 sai ka ji ga kurakuren shi to kai ka waka karantar da wannan littafin sai mu ji nawa za a samu kuskure waye ya tsira daga shi shi yasa muke roƙon Allah rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana to da mun kace ba ma kuskure diga wa muka sa ta Allah mun dauke mu tsayin Allah tunda Allah ne baya kuskure la yudillu rabbi wala yansa ba sani kuma fahimta ba to kuskure dole sai an gyara shi kuma yana faruwa ba wato ba aibi bane kai kuskure aibi shi ne kaga kuskure ka kuma yadda malami ke cewa kuma ka ce ba ka dawo akan kuskuren ka da yawan malamai abin da ya zubar musu kima cikin al'umma kuskure su zai bayyana sai su nuna ba kuskure ba ne sai su nemo wata hanya wadda za su yi su gyara wannan kuskure sai a gane girma ne suke nema sai kima su ta zubi dukkan mu kuma galibi irin wannan yana shafar mu ba matsala insha Allah za a yi kokari a ga an ikhtisari mawdu'i wannan nukta tana da muhimmanci akwai wani babban masanin ilimin shimi babban masanin kimiyya na kasar Isra'ila ba Yahudi ne ana kiran shi Einstein shi ne wani ba da formil da kirkir makamin nukiliyar ƙasar amerika yana ƙasar jamus lokacin da itirar ya fara kashin yahudawa da ya samu labari sai ya gudu ya je a ƙasar amerika yana ba da darasi ko kuma a wani wuri dai shi kenan sai ya yi tabin da multiplication yana son ya ba da misali ga ɗalibai nef wa an sai an kace mi nef ko tara yan an buga ta so ɗaya tara tara so biyu 18 tara so uku 27 haka ya kama nefuwa ɗan nefuwa biyu nefuwa tara duk sai da ya fara daidai sai ce nefuwa dis nawa ha? katurban dis sai an shi ya rubuta katurban ta ons sai aji ya kece da dariya ana ta dariya ha ha ha ha ha ha an shi ya yi babban kuskure ana ta dariya ana ta dariya sai da aka ƙari bi an shi ya ce musu ya ce musu 9 fois 10 c'est 90 ya ce amma da gangan yi haka ku dibi tun daga 9 fois 1 har zuwa 9 fois 9 duka daidai ne amma babu wanda hankalin shi ya tashi babu wanda ya gana yi kokari amma yanzu kuskure guda na yi gashi kowa yanzu ya maido hankalin shi shi yasa mutane na can na luwaɗi na zina na shirka duk ba a damu da su ba kai mallan da kayi maka rushi sai ya gama duniya shi yasa dole sai kayi takarar sama mun fahimci wannan da kyau shi yasa gane kuskuren malamai ba shi ke nuna kafin su ilimi ba a'a kai yana nuna kasa kake kuma yana nuna su suke aiki kai baka aiki don wanda bai iya komi ba bai yin komi ana gane kuskuren shi baka ce komi ba baka aikata komai ba ana gane kuskuren ka to amma in kai yi dumi ko kai yi rubutuwa sai a yi sai a gane kuskuren ka to wannan hanyar da kyau mu gani mu fahimce ta akwai wani malami mai karantar da wasu ilmuka na turai sun zo da shi da ɗaliban shi za su yi wani bincike sai da aka yi aka buga so ya kai ɗari ba a samu nasara ba sai ce to yanzu abinda za a yi mu ajiye wannan sai mu je gobe mu dawo sai sun ka ce ka yau mun yi sistem ko mun ɗauki hanya ɗari duk mun haɗi ba mu ci nasara ba ya ce a'a duk mun ci nasara me dalilin an ci nasara ya ce saboda waɗannan hanyoyin ɗari gobe babu wanda za mu bi cikinsu musan ba su da amfani to shi yasa idan aka yi kuskure akwai tariƙa yanzu ilimi ne ma koyo da kuskure ne ake iyawa dukkan munan sai an koya muna zama so nawa kan faɗi kana zamani dukkan munan tahiya kana faɗuwa kana tashi haka kai inda za ka yi tafiya to haka ne al'amarin rayuwa ana yi ne cikin tafiyar da awa ko cikin al'amarin rayuwa ana kuskure ana gyarawa haka inda ake bukata ko ba haushe cikin karin magana shi ce mai tsoro baya gwaninta to waɗannan kurakuran da muke gani mun tafi cewa tana yiwa a ce annabawa suna yin saha'ir ko mu ce a'a suna yi ishtihari ya zama to ya saba ma abin da nasu ya zo da shi daga baya nasu ya ce musu ga daidai ba kuskure ne suka yi ba a nan ishtihadi ne suka yi matsala ce shin annabawa suna yin ishtihadi wasu malamai suka ce eh suna yin ishtihadi daga baya nasu ya zo ga musu da abin da ya ce ai mu rike wannan matsala da kyau malam mu yi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an kazo za a karban asra na badar da shi da Abubakar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a karbi fansa Abubakar yace a karbi fansa Umar yace a kashe su su suna kallon za a samun kudi a sai makamai shi kuma wanda yana ganin cewa in an kashe su wannan zai kara wa musulunci karfi a ji tsoro kaga kowa ka maslaha amma ni musulunci zo da shi sai alqur'ani ya sauka bi ra'ayin umar ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ya yi ishtihadi manzo sallallahu alaihi wasallam yar ba waɗansu munafikai uzuri Allah ce ni afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin yayi ijtihadi yayi tabanni ya dauki wani ya ce a ce mai Zaid bin Muhammad ko ba ka nan bane Allah ce a'a an gane ko Allah yake cewa abin nan wama ja'ala adiyakum abna'akum yace wanda ijtihadin a dawo da shi yayi ijtihadat da dama wanda Qur'ani yace ba su za aiki da su ba a aje su a yi wannan to in annabi wannan tana samun shi kai a matsayin wa cikin tafiyar addini ko rayuwa kace in ka bada abu dole sai an dauke shi koda ya bayyana cewa wannan abin ba shi ne a mafi dacewa ba ya kamata mu yi kasa kasa da kanmu kenan in na yi kuskure in gyara kuskure na ba wata matsala don na yi kuskure ni dan adam ne kuma haka ne kullu bani adama khata duk dan adam yana kuskure haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sai in yi mu'amala to kuma in mutum yana da kima cikin tafiya ba za kuwa za a yi ba a tallata kuskure shi ga duniya don saboda a nuna ba kowa bane shi don wani shi kokarin da kai ya ruguza kimar malamai ta fuskar ya gane kuskuren su wannan shi kuma bai bi hanyar da za a karba ba mun fahimci wannan sannan kuskure idan shugaba ya yi kuskure sai matsala ta taso to ku magoya bayan shi ba kware mai bayan zafi ba a'a ba kuma sa'a ce ba ce an samu dama a samke shi a hau da wani haka ne kowa za a aza zai iya yin kuskure a taro a kashe wannan wuta idan magoya bayan ka suka yi kuskure bayan ka ba da shawara wadda ta dace abi sai matsala ta samu ba shi ke nuna cewa ba kai ka ce ka aje shugabanci a kai hakuri da su don haka ne rayuwar ta gada khairu misal ba ra'ayi na zan kawo ba ko ban kawo hadisi ga dan qur'ani ne ce a'a ni wallahi hadisi ba kuma da hadisi ba ayin qur'ani yakin uhud na to ai hakuri mun fadi wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunuhum bi idni hatta idha fashiltum وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين خير خلق الله أجمعين أن محمد صلى الله عليه وسلم ينا ترى الصحابة خير الصحابة على الإطلاق kuskure guda sunna guda ce aka saba ma yace kan asabko an ka sauko wannan abin ya faru har aka rotsa masa kai aka karya masa idan kashin hakoransa amma bai ce na ƙari da ku ba in sun kai kuskure na tare da su in ma ya yi ishtihadi wannan ishtihadi wani lokaci Allah ce a bar shi bai za a yi to in ba san wannan ba babu ran da za mu ci gaba don babu wanda bai kuskure na talaka na kuskure na sama na kuskure a taru a yadda da kurakuran juna kuma in an gane kuskure mutum abi hanya ta ilimi ta mutuntawa ta darajtawa ta sirri sai a gyara kuskure haka ba mu samun cin nasara in ba haka ba kullum muna tare bature bai dauki dan adawa ba wanda bai kai gidan kasu dan adawa ba shi dama aka yi ya tafi kuskuren gwamnati sai a duba a gani in kuskure na sai a gyara an ci gaba ko ba ci gaba in kuma hasada ce sai a gane kawai in ga ya faɗi maganar banza ne ya taɓa tuci in mutum ya gaya ma kuskure ka duba a gani in kuskure ne gyara ya taimaka ma in kuma hasada ce bashi ka huta yaushe za mu ci gaba muna cewa ba a kuskure ba a kaza ba a kaza ko uba ya ce shi bai kuskure a cikin gida kai ƴaƴanka su yi kuskure matanka su yi kuskure amma kai ba kuskure kana yin kuskure amma sai ka bi hanya mai kyau ka gyara wannan kuskuren naka ɗan uwa musulmi an nuna mini lokaci ya yi halinsa kuma nukta biyar ne ma da so mu yi a gurguje wannan zaman cikin asbabun najah amma kuma uku sun ka samu shiga da haka wannan maudu'i dai na san yana da muhimmanci kuma insha Allah ta'ala ina ganin wanda za mu samu wadansu wurare a dan a ƙara shayi ko eh insha Allah rabbul alamin dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh